أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke bulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 27 ga wata na Rajab 28 na wata na Rajab hijira shekara 1442 wanda ya dace da 12 ga wata uku shekara 2021 a sati da ya gabata muna cikin sotar ambiya mun tsaye aya ta tara ina sha Allah yau za mu tashi aya ta goma kayan nan kayan shigo ɗan waya mun faɗakarwa cewa a sati da ya gabata a cikin fuduba na doko labari na isa ta ashabu sabti amma ba ni bayanin ba sakamakon wannan jama'a da suka zargi da e haka ne na takaita bayani kamar da yake cikin fitar arab kisa ce ta banu isra'il allah subhanahu da ba mu labarin wannan kisa kan masa'adar ana banna a kyale a ƙi magana kuma da hukuncin sakamakon wa dokar Allah tawili daga neman hikimar kauce ma'aikata haram a wayannan jama'a ta sabu sabt jama'a cikin banu isra'il wanda Allah subhanahu wata'ala abu na sananne ya hana banu isra'il a ranar sugudu duk wani aiki sugudu in ba ibada ba komai haramu ne daga su babu aiki babu sana'a shi ne kawai aka samu sugudu da daji su wai mudawa suka ɗauki sugudu masarar suka ɗauki daji ko kuma Allah ɗora mu akan jibon ta juma'a to a ranar wannan aiki a ranar su duba aikin komi Allah ya musu jarrabawa aka hana su farautar kihi da shi ne abin da na a wancan zamani to rasuludu don jarrabawa ta Allah ne ke ma bawa jarrabawa da yanzu su rasuludun kihi yake fitowa ka yi kama da hannu su cika ruwa su fito sama kamar da hannun kai kama kan faru kasa ya kasa faga ko wata sarka ko wata wani wani kamun ki a da su na bai kira a saman sama ruwa su ba su ya kama amma ya rasu rabi aka hana farauta jaraba ji Allah kima bai kurin su cika ruwa da tab amma rabi ba tsala ce rabi ba su gudu ba su ga ruwa ya kawo kilaka to wannan jarabawa na kasance sai gari ya rubi da sai wasu kace kai muwa gaskiya ba ta gaban gaba da barin kurin da cikin sai mai amma sun san da doka ta Allah haramu ne a yi ranar su sai suke ma abin tawili sai rai juma'a in za a tashi a tafi gida sai ajiye duk kayan kayan ki ya tashi a ajiye shi kiri ne zuwa juma'a mai yawa duk ya kamu duk ya zo duk ya kamu in suka zo ran laji duk zuwa su sai laji an aka zo ki ya cika kawai an kama an ka ba wani ki na kama na su su da ba da su tun da ɗan juma'a suka ajiye kayan kamun ki su yana mutu layi ba to ana wasu wa'azi ku yi tsoron allah wasu na wa'azi a garin wannan wa wa doka allah ta ne ku yi tsoron kamun allah ana wa'azi kuma a geya ko yan baro ina ba an gama su haramu ne ya yi su tsoro mutu kan ga mu za mu kuma wakan kula da wa'azi kuna ba kan ku hada kullum tunda mutane da Allah ya jaje musu tunda Allah ya zaba alkafu ne haka suke yi a wannan gari da asali na kawo wannan kisa ne dalilin mas'alar ana hana ce malam haka kawai yau mutane na kawai busu ko suna rikicewa ko aka wadi ya su ga malam magana su malam sha musu ne kawai abin na kawo da kisa sai bayan lokaci gari ya rabu da uku da ‘yan wa'azi da ‘yan ba ruwan kakwai ma da mastaka da ƙarara kurren nan aka waye gari Allah subhanahu wata'ala ya kama wannan jama'a sai Allah ba da labarin yadda ya yi da waɗannan waɗanda suke warauta wa dokar Allah ta wili garin Allah na wayewa ku suka waye gari kun su kuma birin rika kurin biri shamfansa ya kurin shamfansa biri bakin biri kurin kurin suna kurin ba magana kwan burda kwan wancan bangare masu warauta Allah sai ce ya ba labarin sai na tsiratar da waɗanda suke hana ɓanna shi ma Allah sai ko a kada yan baro Allah ya sami ba kansa ba sannan malamai wasu ce kaza sun tsira a musu kaza an yi shi ne Allah ya ko a kada ba su wata kima a wajen Allah ba ce ba kaza a halaka su ba ce abin kun Allah ya bar magana su sai malin zaki na shi ne lajin ita umarni ga hani da umarni ga kyakkyawa hani ga mummuna wajibi ga duk wanda ya gano ko ba sai malami ba a musulunci haramu ne kana kafanna ka kyale matuƙa za ka yi idan baka bane baka hudu da farko baka hana ka iya baka iya hanawa ka hudu wani ya kare ka abu ya dame ka ka wannan haka tsari annabi ya baka misali na ganin bannan a kyale ya bada misali da waɗanda suke sama ruwa masu jirgin ruwa jirgin ruwa ne sama da ƙasa na mutane gurbi na jama'a wannan jirgi a cikin teku ake an san teku ruwan teku bai sha yiwa a yin ruwan teku ba shi da sha ba ala abin da gashi ba na sha ba ne ba yanzu misali in za ka iya awa ɗaya da hankalin kana kashewa a misali ruwan teku mutum goma yau za ka maragata ishewa ne ta kawo ba shi kana cikin ka mutu kashewa kada teku ga mutu shi wanda kashi ba to wannan kenan suna dauke da ruwa na bice misalin su kun suke cikin ruwa ne duk da nan an kata gudan ce ruwa da gurin da kan kanta kuma kenan jirgi ne na mutane bangare biyu a cikin ruwa sai manzo Allah ce to sai dan kasa sai suke rami na ibada kenan ruwan ba ruwa bane ba na teku kenan sun da yake suna rami yan kasa dan suna hesan hausa masu dauko ruwan sha sai suka suna damun yan sama sai suka shawara ta ruwan mai zai hana a rabon mu ɓangaren mu mu yi rami mu mu tona jirgin mu mu sha ruwanmu da kanmu ba sai mun hau sama ba kaga a zahiri shi da mumuni su mumuni ba kasu gamin sama ne amma jahilan abin ne jahilan mas'alar tunda jirgin ruwa da ƙasa bisu sanin cewa in suka tilla ƙasa zai yi libya zai yi yadda makwadaci bai san sakamakon ɓanna ba da zai same shi ya san mai yadda ka kubar Allah ka abin nan bai san kan gamu Allah shi kenan annabi ce sai waɗannan ƴan sama da suka je ƙasa suna dak suna sarar jirgin ruwa a ƙasa da suka nemo sai suka jan suna sarar jirgi su shi manzo Allah ce nan misalin mai ɓanna da wanda zai gani ya kyale cikar ɗan sama da sun san da matsalar idan aka tilla ƙasa akwai mai tsira ɗan sama da ya ƙasa kaga nan da masu ɓarnar da ɗan sama kowa zai zai halaka ya ce kaga a nan ɗan sama kaga a hansu ce kai su riƙe hannun waɗannan ɗan ƙasa duk da ba rabansu ba ne ba ka kuma sai a ina ruwan kabar da daban da daban kabar da daban da daban a a kabar da daban ne amma azabin da zo ba ta wani da yawa kan an ji aka yalan Allah ka azaba gama wani da haka kenan wa'annan mutane annabci in suka kyale kowa jirbiya in suka suka kame hannunsu kowa kira annabci haka misalin mai barna da mai ganin barna haka suke ka tsaya ka hana barna ku kare barna ku tsira gaba daya ku kyale barna ku alaka da Allah kayin mu akwai mala akwai da ramma akwai wali akwai Allah kayin mu a gari ba mu da wali kowa da shi kowa da shi in aka yi wari bai wari ko ya tanka ba Allah wari daga bayan an an ware gabata amma dai in ka so ba ta ware wani uban ta balle in ba ruwan ka yan haka ne a takaice wani shi ne yake nan da asaba sabar kenan an halakar da masu harauta kuma aka tsirantar da waɗanda suke hana barna wancan an ba ruwan haka Allah shi ma yake ana ga labarin ruwa idan kowa ya kan labarin shi kaza kaza aka yi wannan Allah alam sai a cikin uwa wanda darsi ke kaiwa wani a saudiya arif allah saka ya yi tambihi kan cewa ya ji da ƙasa a hudu ba da suke ji wasu na yin kabbarori a hudu iya ana ji gaskiya haka ne a halin tufalin hudu ba da ban halin masu yawa hudu ba ba a san komi da kai shuru a nan yake wajibi da shuwa kina a hudu ba ba a daga murya da wani aldaban ko kaba wani ko ta zubi a kan hudu ba kurin shurari a kiran nasiya ce kuma allah saka ya bada kai إذا ما تاش آية تقوم تكون الأنبياء إن شاء الله سمع الأمان لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
to ɗan wa muna cikin suratul anbiya wanda ganin wannan sura sura ta da take bin sura masu kumce-kumce kwarar labari ne na tabbatar da manzanci kaɗai ta Allah da ibada labarin tashin kiyama da sakamako da Allah zai yi wadda haka ta kusan sura babu kumce-kumce cikin ta wani abin shi ne yake rinjayen wannan sura yanzu mun kare bayani akan cewa Allah subhanahu wata'ala iya aiko da mutane manzanni ga mutane kuma wannan manzannin da Allah ya aiko ba su da wani abu daban nasu saɓanin sauran mutane suna ci suna sha suna bukata ta ɗan adam duk suna yi kenan ba na abu daban ba a ce mutane daban na musamman a mutane ne kamar mu wajen adam kuma su ma da kowa ke mutuwa haka suke mutuwa dukkan ba wanda bai mutuwa ba a nabar da illa ko da isa da aka ɗauki shi ne magana ɗauke shi kuma shi ma na labari zai dawo ko shi ne mutu kamar da kowa ke mutu wanda labari zo kan mutuwarsu kan rayuwarsu irin ana ce hajar irin annabi iliyas wannan kisa shahararra ba abin da ya tabbata na da rai malamai na cewa damun babu labarin da ake kawo wani ya zo da manzan allah ya ce waye ya kira annabi wani dogon mutum ka za a ce annabi iliyas ne ya zo aka waye kisa mai shahararra ka abu ko mata inganci haka hajar aka ce wa ya zo bayan sallallahu alaihi wasallama allah mai cikawa za a mai wanka sun ji sallama suka ce waye ce hajjar ne ya zo wajen jana'iza suka ce wani mara tushe abin da tabbata inganta lalle sai suna yaban labari suna cikin shirin wanka a suna tunanin an suka zama za su kulla mai kaya irin da suke gudawa sauran mutane wasu mai wanka cikin kasuna sama da zafi ita can kamar gengedi ya ɗauke sai muka ji an ce kun ku wanki su fi sauye ku wanki su cikin kayan shi ita ba mu sama waye ne magana ba sama waye ne magana a ruwa ta ba wani kasar kowa ne kina a takaice wannan ruwayoyi da ake kawo na labarin na kasar iya suna da sun zo kaza kaza ba ta da inganci bangaren tunani kamar yadda da muke cewa wannan mas'ala kaddara kamar da ibn kasir haka ibn hajar sun kama magana cewa kaddara hadir ya rayu ilyas ya rayu amma abu wanda yake yankakke ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana a rayuwar shi wa ingantaka ya ce babu wani a wata rana ta yi magana ya ce daga yau annabi ya ce daga yau ranar da yau babu wani mahaluki a saman ƙasa da za a samu wani mai rai bayan shekara ɗari mai zuwa daga da ya magana ya ce ba wanda samu duk wanda ke ɗaya a yanzu ko samun haihuwa ne bayan tsallaka shekara ɗari mai zuwa ya ce ke don haka wannan magana haka wane ne muna da imani ba wani hajjiri ko ila ta mai da saman ƙasa babu wani mai rayuwa na mace kan zai bada kuɗin tun tawo tun tsarin farko ha kenan wa'annan su ma ba da ba sun mutu kamar da kowa ke mutuwa kamar annabawa isa kuma Allah ya jinke tashi har zuwa ƙarshen tashin kiyama ƙarshen lokaci ta haka yana su ma annabawa mutuwa suke da sauran mutane wannan shine bayani da muka yi na wannan sura wanda magana Allah ya gaskantar da annabawan shi bayan gwagwarmaya ya gaskantar da annabawan shi ya ba su nasara ya hallakar da kawure ya tsirkar da masu gaskiya kina yau za mu tashi لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عليك تبتا من تشيوا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم wannan asali ana magana da wanda ƙur'ani ya sako suna raye larabawa ko ce ƙurashawa da su ake wani magana a wannan zamani mun sabkar muku da wannan littafi na alƙur'ani a cikin wannan ƙur'anin akwai ɗaukaka akwai daraja akwai kimar duk da nan wasu na kawo fi zikiri kuma akwai galgadi a ciki duk ba abin da za ture ne a maganar cewa maganar ya yi ƙarfi kan cewa akwai ɗaukaka a cikin shi na ce ɗaukaka kuma na kenan dukkan musulmi ma ƙur'ani daraja ce gare shi Allah ce maka manzan shi wa inna la zikirun lak wa liqawlik sabu sa'alu wannan qur'anin daukaka kare mana daraja ka ce Allah subhanahu wataala na nake wa labari Allah na daga wata jama'a da wannan littafi ya kaskantar da wasu kenan qur'ani ba shakka duk wanda ya bi shi da bashi tsayi abin tabbatacce wanda karanci tarihin al'umma cewa larabawa da muke gani a yau kayan musulunci laraba ba su da wata kima sananna a duniya su wane ne irin bayan ƙurani ba su da wata kima sananna an gani ba shi yasa lokacin da aka kai makisara takarda ya ganta an sami muhammadu rasu daga muhammadu kaza kaza aka aika min na asali mutasalim ga musulun da ka sami lafiya kina da ya za a ko barazana ai abin da kai kisira babu dutse ne jahili ba za a yi ba wannan kalma da ya gani an sai ka mutum balarabe balarabe dama ko madina ya aka nuna wannan takarda da barazana ga zai zai samu lafiya kuna abin sai ta yi cika ya hushi ya ce ni balarin zai mawata takardar ni mawata takardar ya kama takardar ya cira fekkan cira wanda wannan abin da kashe wannan ganin balarin bai kai bai wa kai tana takardar yawan wanda ga duniyar gaba da suka da muke duniya su zama kamar suka ce ma rashin amurka ɗan nijar shugaban nijar yawa amma amurka barazana goron shi haka abin da zama haka abin jiwa lantar zamani yadda ka san amurka yau a ce shugaban nijar yawa amurka barazana kuma ya kauye na ta ƙasar shi da rukatun su ma iya wa iya guda gare shi ba to shi ma wata zaman haka ne ya ga barazana daga mutumin maka a wannan ƙauye wannan dajin na laraba a bai wata ka dawo ga mutum daga samu lafiya sakamakon da ya cira ana ba mazan labarin da abin da mazan ya ce masa kamulkan annabi ce ya cire mulkin shi ya ce lafi na ba da kisira ga wannan an ƙare kisira na ce babu ya ƙare kisira ya mutu ya ƙare haka mai yau kana amma kaga shi hiraka da yake min ilimi ne shugaban da tabu shi ne aka yi mata kan da ba rike ta yi yana mu hujjoji kuma ya samu kuma ya tabbatar da gaskiya manzon Allah ne ko amma bai imani ba karshe ya kaga dai wannan kisra haka annabi ya labari haka Allah mishi kun mulkin shi daga nan mulkin ya kare duk da haka ya turo ya turo tawagar shi aka biyo baya sai manzon Allah ya mai kashe kanshi ma'ana ka gaba da kanka mun zo daga wajen kisra shugaban ubangijin ya ce gaba da kanka maza kaji ita ita manzon Allah sallallahu a Madina man shiga shi ta ce manzon Allah maza ya kira ya tahi ya amsa kira suka zo annabi ta kuka har hada sai zama kwamta su kuma daga suka suke kun sun zama Allah kun ya bada kanshi ya me makka me Madina a wata zamani kisirai a wannan ba ya da annabci abu haka ne abu a zahiri haka ga wanda ba ku zahiri kudu ne da amurka haka abin yake idan shiga amurka ce a kai shugaban nijar ba ba ta lokaci ba ku ba ta lokaci a kare da kashi da shi ayo a zai da abai da zai da zai da wannan kwasa wani masu mulkin wannan kenan a lokacin nan sai suka ce to ya ce annabi ku je ku zama na zan ba ku amsa da sani shi annabi garin Allah na waye aka kira wasu manzala ce musu to ya ce shugaban na cikin daren jiya an kashe shi dan shi ya kashe shi dan shi ya kashe cikin daren jiya ba kwanan na mace wani kamar labarin jiya kuma an san tsakanin kilo dubun ne ne wanda ya san madina a yau ya san maganar iran ya waye abin da ɗaya musu sai ya ce koma gida da yanzu suka yi ba magana suna kan shi shi wanda abubuwa kan shi suka koma busara gwamnan misali kan sarari saƙon misali haka daga nigeria a ce daga lagos a yi saƙon misali a ta ƙarshen nijar gwamnan da ya turo su kenan har suka koma bakin iyaka shi gwamnan na iyaka har ɗan barto ko babban mutum bai labarin shugaban nigeria mutum amma na sha halittar labari ka zaɓi yawayi kuma shi gwamna ne guda ya ce abin na abincika musuka bincika ta shirya bari a ran nan cin a kashe shi kuma a tsakace dai kamar koma wani bashi ba shi na bakwai zai shirin misali cewa kenan larabawa ba su da wata kima ne a kan ƙura'ani shi sa kasuwar magana shekarun jiya lokacin da umar bin khattab allah ya ba musulmi nasara suka buɗe batar makasar nasaru na bada bugar suka ce su ba su sa hannu talaka talaka ya shugaban gaba daya sai umar ya zo daga madina ya zo kudu su kwa sa hannu na jijiyya umar an kamo hanya daga can suna baki baki da yaron shi mace baran shi a dokin dabba guda ce ɗan umar ya aka yi jima shi ma sai hau ana baki baki shugaban duniya a ta zamanin umar na khattab sai an zo shi komanda yake shugaban da ya bude garin abu mai zangara shi abu mai zangara abu mai zangara shi ne komanda shi ya yi tare umar ya yi wani tare umar ya ga za a shigo gari umar a ƙasa yaro a sama ya halitta rasulullah ya halitta manzon Allah halitta manzon Allah yoshin za mu shiga gari kai a matsayin na khalifa a ganmu mun je kada ƙasa ita har kai ne wannan wannan magana ya da kuma ce abin haushi ya da kaman ka garin kaman kai aure dan magana kaman kai ka ga wannan magana inda ba kai wannan wannan na san da shi ba kai wannan ba yace mu mutane ne nan kan mu Abdullah yace mutane ne ka suka tuba man daraja Allah nan da hadin da hadin din Allah ya kawo da wannan addinin tamam da kai nan da kai ta sanan nan duk da baka da shiriya baka da daraja ba da wannan addinin wanda Allah ya kariya wannan addini ba kima ban wata kima a duniya wannan addini ba kima kina shi ba ta daraja tabbas haka ne qur'ani ba laraba daraja dole ko da addini an san alƙawari Allah da ne suna da zabi da Allah ba wannan kabila da harshe annabi ba larabe ne kuma harshen da aka wata alƙawarin ta yi mai girma da larabci shi ne kimar larabci a wajen musulmi to wannan shi ne kenan Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fi zikrikum lalle mun sabakar muku da wannan littafi a cikin da a faɗa kuka ku afala ta'qilun shi ba ku hankalta Allah ta wakam qasamna min qaryati wa kam qasamna min قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين
فلما فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون نعم Allah ce wa kama qasamna min qaryatin kan zalima nawa mana da yawa mana takasir da yawa muka kariya da yawa muka kariya al'ummomi na garuruwa wanda yake wani alƙarya Allah ya kariya ta halakar da kan zalima tana mai zalimtar kanta bayan ta da doka ta Allah da sako na Allah daga iya Allah kariya kuma wa an sha'ana ba'daha qauman akharin bayan mun halakar da wannan alƙarya muka sake sabon wata halitta bayan ta aka ci gaba da rayan al'ummar da garin da ƙasar ba a halakar da su ga halin wanda mutane wanda aka musu garbi suka iya har azaba ta zo alaji falamma a hasu ba a sana idan min hayar kudu lokacin da suka ci gadangadan azaba ta zo sun tabbatar da sun jirgin cikin kuskure azaba ta daga ta zo sai a fara guje-guje a yi nan fi a yi ana neman mahuta daga halin azaba da aka shiga na ce magana mala'iku ce ana musu dolaya ne za a ce latar kudu wa raji'u ila ma uturutun fi wa masakinukum la'allakum tus'alun suna guje-guje a yi nan fi a yi nan akai a kawo ka ce kan ku yi guje-guje ku ka ƙare yanzu warji'u ila ma utriltum fi ku koma cikin ni'imar da kuke da kuke morewa ku zama ɗan da more ai ai kun ki barin zaban Allah ku koma gida ku ci gaba da zama cikin ni'imar kuma ku koma can ya za ku tambayoyi ku koma gida ku ci gaba da rayuwa za ku ta tambaya bayan nan halin waɗanda suke taurin kai sun zaka rubuta misali kamar adawa kwanna wata tabbas aka yi ana musu iska ba a halaka da su ba wannan mutu wannan mutu a hankali wata azaba tana kawa kana kallo ne a hankali har aka ma kai hatta ta samu da alaka mutawa aka yi tsawon ai cikin ta ambata alamomi da yawa na tabbata azaban ta kuma annabin Allah ya ba shi labari lokacin aka ba shi labarin sun soke ta ta kun soke ta ta kun soke ta kun soke ta yace to yanzu abinda za a yi kwana uku da kullum kama to fi zaku san ayyamu sadalika wa'adun ghayr makzub alati zaku zama ku rayu kwan uku ne kuma na alƙawali ne wanda baya karetuwa ba ya zama mutum da shi kariya ce ba to a tana aka san alamomi kafin abin ya zo amma daga an kai Allah da gama su kin haka suke ya azaba ta zo a shiga guje-guje to suna kai da kawowa ana abubuwa da zai ku koma baya ku koma gida ku ci gaba da ana kuma kan babu kana rayuwa babu kana rayuwa ba ba qalu ya wailana قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين allati qalu ya wailana inna kunna zalimin sai suka ce wayyo kai tanmu inna kunna zalimin nan sun tabbatar da kuskuren su sun rage da kanzam kenan an gaya musu sun tini za su ce kai can wayo mu ne muka zalunci kanmu da kanmu suna wannan kalma ya wailana inna kunna zalimin haka za su kafa Allah ce فما زالت تلك دعواهم حتى لا تنكفدي كرم يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى لا تنكفدي حتى جعلناهم حسيدا خامدين har muka san da kasan ana girbe gona a kalace gona mana wata hamidin hamidan nan mana hamidan nan wuta ta dubce da kasan ana wutar da ta fuf a huce ta shuru da babu haka da shuru da kasan ana kufin haka da kufin sai wuta ba to da kuma kai eh haka su ma haka ne yanda ka ana cire wuta ana kashe wuta haka Allah ya gama zama guda shiru ba da mutu haka Allah ya mutu kenan ka shi ne wanda ake ma wa'azi kai hasara ka ji tsoron kamun Allah ɗan uwa wannan magana wasu biyan da duka suke yi kullum labari ne na samudawa na adawa ai wannan duka waɗannan wasu bayi ne na Allah kamar mu bayi ne na Allah kamar mu aka aiko musu manzo daga wajen Allah kamar mu mu yan gata ne mu ba taɓa mu bayi muke kamar su abu ɗaya ne Allah ma wani al'umma alƙawali na halaka mata ma guda gaba ɗaya shi ne ba amma Allah ne ma wannan garin tasu amma wancan garin tasu wata na amurka tasu Allah ta mu Allah iri iri kun ba mu alƙawari da baiwa mutane azaba gaba ɗaya ne ba ne na ke rabbi tsoron saka dokokin Allah an ta kaza ba kyau in ƙoƙarin barin shi wannan shi ne zama labarin harkar da al'umma a kan zanakunan wani zirafi a kan liwani wadanda wa abin da ake cewa ɗan kani ba in ba rahama ta Allah ba abin da ɗan liwanin mutane suka yi bai kai wani abin da ɗan liwanin da suke yi bai kai ba su a can da da ƙarfi ne a kama ka adalla ya kura mai ƙarfi ne mara ƙarfi kura kuma a can da ba magana armi kaga a yanzu armi take a hukumce a je shugaban gari ko al'umma a gaba a gwada ma kowa wanda wani mijin wanda ne masu armi a yi tsiramomi kuma hutu a yi zira neman a ba su yanci sai abin da suke so har ma za a aibanta masu dukansu za wata doka tana na tana hutarwa dokar cewa ka aibanta ɗarewa ilahi ne doka ce aibanta ɗarewa ilahi ne tana na amurka na dokar ya ce kenan kaga ta'addancin da yanzu bai kai nan ya huce da zaɓe ku za ku shi kenan allah bai kun allah ta abu da shi ba garanti kaka ce shi kenan tsari Allah ya ce kenan haka suke suna ihu azaba in ta zo har Allah ce ya gama da su gaba ɗaya da kasan wuta ta mutu Allah ce Allah kare Allah ce وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Allah ce ba mu halarci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu haka kurin dan wasa mana ba ma'ana wanda Allah ta cewa wa ma khalaqana as-samaa wal arda ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru eh Allah ce ba mu halice ba sama da Allah ta tsakanin hakkun babu ma batila hakkurin a zo a ci a sha a yi arzi a yi harkoki a yi waye waye shi ke da kun haka Allah ce zalika dhannu alladhina kafaru irin wannan tunanin tunanin man kawure ne eh wanda yau haka suka duniya bale ba ta imani kuna na duniya ce kuma ta rayuwa ce an zo kuna a muku ruwa ku shuka ku sha ruwa ku yi shifka a ce a ci gaba a yi bayani a hanya a yi a yi fom a yi tsare a yi a yi gado a yi wane ne kun a more haka rayuwa ta tsayi kuna su ji kuna suke zaka tsara duniya da yawa na sun kuma shi na kuna rayuwa ne kun shi ci gaban kuna a yi gine gine a yi bayani a yi a garin ba ku bayani a yi a muku hanyoyi a gyara muku wane ne duka a yi gonakai a yi wane ne kurin an ci gaba ko an duniya ta ci gaba an yi gine gine noma da kiwo ko bi masha Allah shi kenan a'a Allah shi irin wannan tunanin marasa imani ne kudin duniya ne na kura haka ba ma'ana kone Allah ya kare haka Allah ya yi wani abin kudin haka nan kuma ba mu da kone wannan shi ana cikin tunanin marasa imani Allah ce lau a radina an na takhidar lahawar da takhazana min laduna in kunna fa'ilin na Allah iya ture masu maganar cewa nan lawan imam sananin Allah bai riki mace ba ko Allah bai riki da ba duka ne ba wanda ya rika
Eh, ba wanda ya rika adam ko mata gaba daya Allah ce inda har za mu yi zan ɗauki zan yi ɗan ko mata sai da takazana mu da duna zai yi na musamman irin ku ba ba a cikin ku ba mutane ko da ga Allah inda wani da ma zai yi ba a cikin ku ba a ɗa a cikin mutane ko mace a inda Allah ba zai to ya ta subhana ya cikin kunna fa'il mana ba mu yi Allah bai ta bai mace ina bane subhanahu wa ta'ala Allah ya saka bai hada aiki kasbal
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون yanzu nan cewa bal maganar Allah ya ɗauki ɗa ko mata irin da aka zangana ma Allah kuma maganar da rashin ne babu ita kawai ma gabar Allah ya kawo misalai Allah ya ce bal da ƙazin bil haƙi ala batil Allah ya ce muna buga gaskiya akan ƙarya fayyadamagu fayyadamagu nan Allah ya baka misalin yadda gaskiya suke rushe ƙarya duk ƙarfinta duk girmanta sai za ka tabbata abin ya ce muna buga gaskiya a kan ƙarya ita faru da magabu sai ta bi ƙwallon kan na da wurin mutuwa a mutum na adam kai yanzu ka shuru gamin bugu ɗaya da kusur da kasa da da mutum in marto ne in sanda ce in bindiga da kai an kai a tsari gwaro duk da gwaro sai wani na ce mabuga mabuga ce amma da ya kawo ya kuma ce faru da mago ya ce a ya kawo wajen bugu wajen kwallo ne kana ko abu kan wajen kwallo an kafa bayan nan saka ta aka yi bugu daga baya da ke nan ya kanna dan nan ce kwallo take mutum zai na haduwa da kai zo da ka zo da goshi ba matsala ko amma kwallo ko da kan ko bayar ta haɗe ne na ce mabugan mutum kana dai baya bar misalin rushe ƙarya da gaskiya yace muna bal na kasubu fil haqqi ala al batil muna buga gaskiya kan ƙarya fa yadu mabu ya tabbata kwallo tabbata ka fai zaho zai sai ga tana ba zai ta kare ana buga wai ga tana a mace da ka san abin da hukun lokacin kaga mai yawo har Allah ke ma kariya Allah ke iya kawo bayanin gaskiya a wuce kariya ta haka Allah ce wala kuma wani zumin mata ku kuma azaba ta tabbata gare ku ku suke siffanta Allah da na ƙasa don da nama Allah ta koma shi Allah walahu وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
Allah subhanahu wa ta'ala ta walahu Allah nashi ne man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da ƙasa gaba daya malamin ta mulkan wa khalaqa wa abidun kulluhum lillah mulki shi ne mana halitta shi ne mulki shi ne kuma bai irin yanda ya ga dama yake kowa ya ba wa duk abin da ke cikin samai da ƙasa wa man indahu mala'iku suke mana wajen shi mana mala'iku lastakabirun a ibadati mala'iku ba sa girman kai akan maganar bautar Allah kuma wala ya tsasiru kuma su mala'iku ba na ba sa gajiya ai ne ne huta da da san maka da wurin washi ba ka mai da ce ya gaji da wurin washi ba da haka to haka su ma suke da zubi da ba sa gajiya da da kabiri da kabiri girma Allah ba sa gajiya يسبحون الليل والنهار لا يفترون سنة تسبيه دلي درانا بألا باسا يجوك وإن كانت أنا أفضل لك يتوى حطت السماء وهق لها عن طريق ما فيها مودي أربعة سنة إلا في ملك وبلك وسجل الصلاطات أنا لا لك يتوى سمع أنا بك سمع تايك آرى مثلا سمع تايك آرى يتوى تا تنتنتا تيوانا كامل ita saboda duk girman sama da ana biyu ana maganar sama wudan ba maganar ba maganar da ba ba maganar duniya ba maganar duniya da san abin san sarar ba maganar ba maganar duniya ba maganar rana da wani wudan ba yake
kuma malamai wani na kawaran suka zama su ilimin suka san duniya malaman duniya suka san duniya suke cewa ɗan adam duk wannan shiga saka ta da mutum ya kai da kawo da yawon isa da waye da bukara ya ce ita kanta duniya ba kai ba kai mai bukara da ta zai kai ita kanta duniya a cikin halittu suka cikin wannan sarrafa ba suka ce wannan kusa masu namu wani kurin wannan duniya ta ba gama ba wannan suka cikin sarrafa ba hana aka ce duniya makanta kamar zama suka garin lissafin aka ɗauko rere suka ko ɗaya a cikin rere a gidan da ko a daji haka duniya mutum a cikin nawa ba duniya a can Allah ba abin da suke gani kudin hannun duniyar mu yadda ka san take kamar ka ce a cikin rere ka tsako a ɗaya karama duka wani shiga daga mutum ya shiga taka da jin kai ne ya sa da kokara ya yi shi wane ne kun yi mace wallahi wannan zama yau kawuri ne sai su suna kawurin daga zama imani ilimin kai dama ilimin kai dai kawuri kana kasar ilimin ka san ƙara imanin ka wannan su suka tabbatar da halittun Allah sun subhana sun wuce maganar duniyar ba magana yan wata kula da ilimi ga mai imani ilimi ya kara maka imani wannan kurin su sun iman abin ku ya wuce hankalin cewa muna magana duniya ana magana duniyar rana mukan kan wata kada muka ce duniyar rana wajen da waye duniya an zo kile mana miliyan kilo aka tsaya ita kanta aka ce rana cikin tunanin Allah cikin tunanin wasu kasan subhana a yau salatu subhana aka ce rana karamar turmamuwa ce karamar turmamuwa ce ƙarama ce ƙaramar turmamuwa ce ƙarama ce suka da kaiwa suna magana galaxy wani zama galaxy cincirin da turmamu a sanar su bahana ɗaya ɗaya galaxy guda suna cewa misali turmamuwa da miliyar ce ba miliyan ba miliyar miliyar sun yi miliyar kin mutane ana a galatafi daya kuma yadda muke rar musulman da miliyan duka duniya miliyan da ce miliyan roƙa ce kwata ko to an ce galatafi guda firmamuwa sama da miliyar ɗari santan da miliyar miliyar a dubu ba ba miliyan ba miliyar a galatafi guda wani wata unguwa ce guda a sarar su ba ta turmamu unguwa ce da yawa ita kuma ita da yawa ce ta kanta a sarar su ba na shi ba da galatafi a shi ba unguwa unguwa ce shi ma unguwa unguwa ce galatafi ɗaya ne aka ce miliyar ɗan wasu ba mutum ko miliyar ba mu duka miliyar bakwai ne wa bakwai ne shi kuna ga shi magana kasi turmamuwa ce ba rana ba an ce ita kanta rana ba ta kai komai ba ita kanta rana to kuma a ce maka marana ce a ce miliyar sun wuce halittun Allah sun wuce ba da magana mutum sai ta kai mutum bai ga komai ba komai kuna da kima ce kwara wallahi zo kima ce kwara kuna kima ce kwara ga iya ko kasiya shi mu kaza mu ba mu iya Allah mu ga iya ba iya kullum su kaza ne ci ka su sun ci gaba kullum ci gaba Allah Allah shi da mu Allah ya ce kenan mala'iku na tasbihi su shi ga annabi ya ce kenan sama ta yi ƙara yace ta cancanta ta yi ƙara saboda duk girman sama annabi ya ce babu wurin da za ka aje ya tsaro video na ba ku dukanta sai cike take da mala'iku duk girman sama cike take da mala'iku duk girman sama mala'iku Allah cike take mun labarin batul ma'mur ruwa ingantatta nan kiban labarin cewa batul ma'mur shine kamar zaman ka'aba a duniya wurin bauta ne na mala'iku a sama ce kullum da Allah tun da aka yi shi mala'ikar dubu saba'in ke shiga sabon ta mana bauta har ya musu dawowa kullum daban ne dubu sau haka ka zama ta ma hada cikin sauta wannan gobe haka haka su hata shi kiyama kuma dole wata bai dawo Allah ƙara mu imani ci gaba da wannan kenan su ne ruwan laila wannan lafiya suna tasbihi dare da rana la turun ba sa yankewa
am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون التي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أتأمل بمعنى هل شن وين متى sun riƙi wani abun bauta daban a saman ƙasa wanda hum yunshurun abinda suka kira suke bauta ma suna da wani abota daban a saman ƙasa da shi ma zai tada mutane bayan rayuwa an yi abu a haka babu Allah ce lauka na fi yi ma'ana illallah da fasada inda yadda suke hudu akwai wani abun bauta daban banda Allah da fasadata da sama da da sarki ya lalace inda har a ce ina abili bale da yawa bira kama ce da sun lalace inda kasa a duniya ana rigima a ganin wannan kasa da wani ana rigima ana wata rana rana ce wata butuwar wani ce ta hudu wani mai wata ce kaza a kan rigima na kan rigima ne da haka za a ga rashin tsari da lalace su kan kasa shi ne wanda ka cewa mattakhadha lahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'd ala ba'd to subhanallahi ma yasifun Allah yace mutane mattakhadha lahu min waladin Allah bai kowa a matsayin da wa ma kana ma'ahu min ilah kuma haka Allah babu wani ilaha tare da shi ba idan kenan inda har yanda suke gudun akwai wani ilaha daban banda Allah ita da zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane ilaha na rana ko kika ce yajin aiki ko na wata yajin aiki ko na kasa yajin aiki ko na ruwa yayi ko na ko ko na sidai ma yayi kowa da ya samu matsala ko ce kina abu da samu da asalin wa rayuwar duniya asalin system ne na rayuwa komai ya ga mu dai in ba babu rayuwa babu rayuwa babu ruwa babu rayuwa babu ba abinci dole ne abin tare ke tafiya sistem ne guda ko duk da karshen duniya na san tana fiya kan sistem ne guda kuma sai an gamu hatta abincin da ake ci sai an gama da kaza mutum bai rayuwa da kaza ba kaza baka rayuwa da vitamin kaza dole sai da C ko sai da B ko sai da A ko sai calcium sai da wata ita kaza iri da vitamin iri iri wannan ba su na kasashe da adam ko ka sai da ciwo ka tafi da kaza a yi adiba ci ai baka mutu vitamin kaza eh shi kuma kada kuma maganar da ta hajji yuzi na sai hajji yuzi na sai matsala ƙarshe aka ce kana da matsalar ƙarshen kurin ƙarshen kurin shi ne ba matsala ta ƙarshen kurin abinda a cikin abinci ake ci cikin nau'in abinci ake ci kurin shi ne ƙarshen kurin ka ci hakan ka ci dawa ka ci babu ba ƙarshen ka ci suka ba ƙarshen ciki kuma ba a rayuwa matsala cin babu shi na ke na rayuwa ce tsari ne ta guda na ke Allah ce kenan inda har akwai wani ilaha daban banda Allah sai da zar kullum makhalaka da kowa ya dauke nashi to wala ala ba'd ala ba'd da wata ran a samu rigima wani kan wani wani rushe ne wani haka abin abin zai haka yana abin tsari ne guda daga Allah subhanahu wataala yace kenan law kana fihi ma'alan illa Allah da fasadata inda a sama ko ƙasa akwai wani ilaha daban banda Allah da sun lalace tsarin bai ya ce fasu bahamun laharar bin al'ashama da haka ya tsarkaka ya girmama allah ubangijin al'arshi game da dukkan abin da kasu mata allah ya kai haka ya ce rabu al'arshi ubangijin al'arshi mai girma kalfar arin makalfar ci gaba لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
لا يسأل عما يفعل هم يسألون shi Allah ba a san Allah me yasa yake kaza me yasa Allah yake kuma yasa rana me yasa Allah yake me yasa Allah yake bai kowa imani ba ana ba ma kamar ba ma da tamar shi da kaka tamar shi da kaka tarshe da ba ma Allah kana me yasa Allah kaza me yasa kaza a haka Allah tsara kare shi a ko wuta da aljanna haka Allah tsara yayin mutum ya aljanna wannan wani ana tsawon tattauna su yana suke abin filosofi na labarin wani wai da wani me yasa wai ba ai mutum matsara ba yace an yi ba yi shi bi sai bai bi sai bai mai matsara matsara matsara ya yi matsara kuwa da ina kasar gudun matsara a ina kasar matsara ba yi matsara sauran matsara haka san shi ma ba shiga saka matsara shi Allah bai sai mutum matsara ba ga ne so shi haka da ba a mahala me yasa kika a ba mahala wani da mace ta tushe da dani kinan ba a tambayar Allah me yasa Allah ya kaza wa hum yusalun mutane Allah ke ake wata tambaya ba Allah ba Allah ya da rantsuwa fa rabbik yanzu Allah na zan annoma jami'in amma kan banu Allah ya da rantsuwa fa rabbik da nan ubangijin ka yanzu Allah kan ajami zama duka kowa ya tambaya daga gaba daya ko ya mai tambaya abin da ya aikata ma ba mu Allah ka ci gaba أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
Allah ya ce am taqazu min duni aliha sun da sun kama kurin mana kurin wata ba- sun kama wani abun bauta daban ba Allah ba. wani abun da suka yi Allah ya sanar su umarni ko ga ya musu hatu burhanakum ha- hatu burhanakum ku zo da hujja ba take ba ku madogara bautar wani Allah ko kiran wani Allah ni dai hada zikr mamai wa zikr makabli wannan qur'anin galgadi ne eh ku ya bada labarin halin da ake ciki da iya magana da yan yanzu mu ya baku labarin al'ummomi kahinni da Allah da su shi bal aka san da mahi yawan mutane ba san mu da haka la alamu la alamu da haka mahi yawan mutane la alamu da haka ba san ba san gaskiya ko mu'ridu da haka suna bujire ma gaskiya ana kudi suna ta a'a suna kauce ma gaskiya muke mu da yake ne Allah ce وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai ba wani manzo da muka aiko kahin kai daga cikin manzanni sai mun mai wannan wahayi na annahu la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya ya ni kada ana na ka fa'abuduni ni kada za ku bauta ma Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ce wa laƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aiko da kowace al'umma da manzona me aikin kowane manzo a nihimudullah ku bauta ta ma Allah wa shitani buttabu kuma ku nazarci taku shi ma'anar kalmar la ilaha illallah ba kurin ba a bauta ma a ta ibada a ta ibada a a he ka bar bautar wani Allah Allah ba ta kuna bauta mai kadai ba a a bauta mai shi kadai ka a gama shi da kowa akwai masu aƙidar kurin a yi da'awa kurin a bauta ma Allah kuma bauta ba a tana ta azumi ta wane ne ka a yi magana shi ka wani matsala ce kuma wasu na gama kamar matsala ce da awa ta maganar shirka kuma bauta Allah kadai da mutum kwanan maganar da ya rushe ma'anar kalmar la'ila illallah a ɗan kuma babu dula kun la'ila kun ko a ɗan kuma babu dula kun a huta ma kullum kalmar farko la'ila illallah babu abun bauta da gaskiya ka ka ture ko kenan ba amma bautar Allah sai an ture ta banza sharadin ba sai an kore ba a zauwa a zuba na kace a zuba ruwa akan mutsari ba a zu- ba ba a gama su gamuwa Eh, ba a zauwa a gan wani rubutu gamuwa sai an ɗauke tsarin najasa sai an ɗauke najasa to ba a kawo kwaya zuwa bisa gamuwa bisa zama tare wutsari da damace da mutsaki bisa gamuwa kenan sai an ture bautar banza da farko ta kwarka wata ma'ana wani shi magana la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kake da haƙƙin cancantar bauta kenan sai an kore banza tukon an ɗora bautan Allah jigo umma kenan duk manzon da ya zo ya mai wannan wayin ku bauta tamun Allah ku nisanci tsakutu haka kiran manzanni suka yi famin man hadar Allah sama cikin su cikin bayin aka kira akwai wanda Allah ya shirya suka amsa kiran Allah suka ta Allah da ibada zama ta ba kowa ya shi ba wa minhum faqad alaykum tabana alay dalala a ciki kuma akwai wanda kuma kalmar Allah ta bata ta bata kai da mai imani ne na tabbasu da cikin al'ada ku yawo cikin ƙasa ku bani tanzuru ku ga yaya Allah ya zama kai sai da manzon Allah wannan shine fadar Allah cewa wa ma arsalna min qablik mu ayyuko da manzo ka hayin kai daga cikin manzanni illa nabi da sai an mai wahayi annahu la ilaha illa na babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai fa abudun ku bauta mu wa qalu taqaddara وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون
ومن يقول ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah kai magana ta yau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.